أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ayoyi da suka gabata jiya sun gaya mana Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake yi da kafirai in sun zo mutuwa kafiri zai zo mutuwa mala'iku su zo masa cikin munanan sifa su razana shi su firgita shi su tsorata shi suna ce masa ya fidda ransa da hannunsa ya ba su to in ya ga azabar da take gabansa shine sai ya ce rabbir ji'u ya Allah mai dani man mai dani ya Allah mai dani duniya ya Allah la'alli a'malu salihan fi ma tarak ko zan samu in aikata wani abin kirki a cikin abin da na bari Allah ya ce kalla ai an riga an gama da duniya ka taho nan lahira ne akwai tsari tsakanin ka yanzu da duniya inna kalimatu huwa fa'iduha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun karatun mu na jiya kenan har Allah yake ce to in an yi wannan busa na biyu din fa maganar dangantaka baya amfani har mun kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda matarsa Aisha ta tambaye shi shin wannan tashin alkiyama in an je mu'mini ko zai iya tuna iyalinsa sai annabi ce wuri uku ba a tuna iyali lokacin da aka zo gaban Allah kafin a karbi littafi ta hannun dama ko ta hannun hagu ko ta bayan baya a lokacin da zai tuna iyalinsa lokacin da aka ajiye mutum gaban Allah ana auna aikinsa kafin ya gani na kirki ne yirin jayi ko na kuni ne yirin jayi na matsaya suna iyalinsa lokacin da aka zo gaban siraki za a tsallaka to in mutum ya hau siraki kafin ya tsallaka din nan nan ma baya tuna iyalinsa wurare uku nan annabi ya ce nan ne inda mutum baya tuna komai sai abin da ke gabansa to ayoyi suka ci gaba da gaya mana cewa wato za a je ranar lahira a ja bakin leɗen kafiri da azaba har ya sauka kan cikinsu a ja leɗensa na saman bakinsa da azaba girmansa da tsawonsa har ya kai a ya haɓa a kan kansa kuma ba zai mutu shi ne sai Allah ya ce zai gaya wa kafiran da aka musu azaba wanda wuta ta ƙona fuskarsu kuma ba su mutu ba kuma ba za su mutu ba alam takun ayati tutla alaikum ashe da ba na aiko manzanni ba sun zo da ayoyi na suka rika karanta muku kuntum biha tukazzibuna kuka zama kuna karyatawa kamar dai ayan da a cikin wannan suran Allah ya gaya mana alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqadikum tankisuna dama an daɗe ana gaya muku ayoyi na za a mutu bayan mutuwa za a tashi kai aiki mai kyau akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna kuka yi zaman ku kuna baya baya kuka ki karɓa to nan shi ne Allah ya ce karyatawa kuka yi ta ce ba za a yi ba har ana ɗauko ƙashin busasshe ana kawowa gaban annabi gaban abin da suka bayyana da halafin ya suka yi ya zo da ƙashin busasshe gaban annabi ya ce Muhammadu kan tsoron Allah ba Allah na ka har zai iya raya wannan ya mai da shi mutum ya masa hisabi ko yana ganin kamar abin zai gagari Allah shi ne Allah ya ce a gaya masa awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa alaman yuhil izama wa hiya wai mu ne dan adam zai zo ya mana misali ya zo ya manta yadda aka halice shi ya manta da babu aka yi shi da mataccen abu maniyi sunansa aka halice shi ya yi rai yanzu yana da rai kuma an kashe shi a sake ta da shi shine zai wahala ko ga ya masa wannan misali bugun tambayi ba bai buga daidai ba za a ta da shi in ma ya zama dutse ko ya zama karfe Allah ya ce gaya musu kurkuru hijaratan au hadidan au khalqan mimma yakuru fi sudurikum ku je ku zamo duwatsu ba wai ƙasa suwa sun rufe sun lalace ba a'a ku je ku zama ƙarafa wanda kuna ganin ƙasan ma ba zai iya ci ba in ji Allah ya ce sai na tada ku za a tashi za a yi hisabi yanzu an tashi ne ana maganar hisabi Allah yake wa kafirai irin wannan magana kuna ina lokacin da manzanni na suka zo ashe ba manzanni na sun zo muku da ayoyi na suna karanta muku ba kuka ƙaryata su kuka ce ba da gani suke ba inji Allah to kafirai za su amsa da duniya mafi kaskanci da tabbatarwar cewa eh lalle sun yi asara qalu rabbana qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin kafiran nan sai suka tada baki suka ce wa Allah lallai ya ubangiji yanzu kan inji su can suka ce mun tabbatar cewa asara dai tarin jaye su inji su ba lalabat alaina shiqwatuna rashin arzikin mu ya rinjaye mu lallai asara ta tabbata musu injin wuta ko kunna suka ce mun zamo kauman mutane ne waɗanda zalle na sun kaucewa hanyar gaskiya sun shi hanyar fata kafiri da kansa yake tabbatar wa kansa tsiyatarsa ganin ya shiga gidan matsiyata shi ne gidan wuta Allah ya kiyaye mu shiga wuta lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya da ya ce tun a cikin uwar mutum akan turo mala'ika ya zo ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da ɗan wuta ne shi ko ɗan aljanna to in ya taho duniya dole sa kan wannan hanya zai rayu in mutumin kirki ne Allah ya sauwaka masa ya ta aikin kirki kullum muyassirul lima khuliqala in mutumin banza ne shi kenan ya ɗora wa kansa shaɗan ya taya shi su ta aikin banza saboda ya je ya kai wannan matsayi na lalacewa wanda zai zo gaban Allah ranar alkiyama yana ce lallai ya tsiyata ya shiga hanya na bata قالوا سكتي ربنا أبنجزني غلبت علينا شقوتنا tsiyatar mu tarin jayimu lallai yanzu sun yarda su matsiyata ne don ga su auta ku kunna suka ce mun zamo kauman mutane dalli na batattu Allah ya kiyaye
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون daga cikin kiran da kafirai suke wa Allah don ba za a ce addu'a ba a kira suke suna roƙo cewa ubangijinmu a fitar da mu daga cikin wannan wuta duk abin da aka gaya mana za mu aikata mun ji mun gani yanzu mun tabbata azaban nan gaskiya ne a kharijina ubangijinmu ku damu min ha daga wannan wuta na azaba fa in in ka mai da mu duniya ka gaba mu yi maka biyayya ba ka dawo da mu ka samu a wuta yanzu mun tabbata mun zalunci kanmu Allah ya ce ai ba za a cire ku a yannan din an zo ke nan ba ko ba saboda haka jama'a mu ji dai yanzu abin da ake faɗa mana kuma muna ra'ayi mu yi aiki akwai aya a cikin suratu sajada wanda kafirai in sun ga azaba zaka ji suna cewa rabbana sami'ina farji'ina na amal salihan inna kunna mu'min inna mu'minun ya Allah yanzu ka mai da mu mun ji mun gani mun tabbata wannan azaba naka gaskiya ne saboda ka yanzu kan mun tabbata ka mai da mu za mu yi maka biyayya to nan Allah in sun ishe shi da wannan magana na amai da su amai da su zai daka musu tsawa ta bakin mala'iku iksa'u fiha wala tukallim na'am كانت سعوا فيها ولا تكلمون قال اقسأوا فيها ولا تكلمون الله سيتي كوي نيتو cikin wuta kuyi nesa da ni ku nisance ni ku tabbatar cikin wutan mai zurbi ayi ƙasa da su kar in sake jin magana wato mana azaba wuta azaba ne na Allah wanda bayi da kama duk misalin da za ka yi masa sai dai kai kawai amma ba wanda za ka ce gashi ka kwatanta da misalin wani azaba a duniya da yake irin na Allah Allah yana gaya mana cewa idan wani lokaci azaban ya ishi ɗan wuta azaban ya tsasu sai su ce su yi shiru shekaru kukan masu daina wai ko Allah don cikin sayin su ya ciro su in suka daɗe suka daɗe fasa kururuwan fasa kukan azaban kawai suke ci can an jima yin su sake ko bayan kwanaki su sake yin shawari to kuma su ta kururuwa ko Allah zai ji ko Allah zai taimake su ko Allah zai fito su su yi ihu irin kukan dabbobin da duk ka sani da wannan ma baka sani ba za su wai ko Allah ya ci tausayin su ya fito su ƙarshe sai su yanke shawara su ga wa junansu yanzu kan sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna malana min mahisi yanzu ko mu yi ihu ko mu yi shuru ko mu yi kururuwa ko mu jure ba ranar fita ba mai taimako jama'a Allah ya kiyaye mu azaban lahiya Allah ya kiyaye mu azaban Allah kowace iri ce alaksahu Allah ya ce ku nesa ku nesa ku nito cikin azaba wala tukallimu karku min magana ana maganan wani bawan Allah da aka yi shi baya bayan nan zamanin Abdulmalik ibn Marwan sunansa Hajjaj ibn Yusuf ya yi tsiya amma ba sahabi ba ne sai dai tabi'i ne ya ga sahabai aka naɗa shi gwamna a wani gari daga cikin garuruwan musulmi ya je ya dinga yanka mutane yadda ka san me za ka fadanta da shi ko me ake faɗin cewa me yanka rake kasan shi ne da in fito kullum sai ya yanka ko ko ko me yanka rake da kai shi yankan mutane yakan fito ya ce kawai ihu ya dame shi an hana shi bacci a je duk abin da ya yi motsi a yanka shi haunansa zai fito kan hanya duk wanda haka yanka a yanka yakan zauna ya ce daga nan inda yake yana son a yanka mutane mutane ba jini ya gangaro zo inda yake ce ya yi kisa ya yi yanka yankin mutane to an ruwaito idan za a kashe mutane ɗin ko in za a yanka mutane yakan ɗibe su ya ce ya zuba a wani fursunansa su daɗe in ya zo sai ya leƙa ya ga ko ya musu hudu ba ya ga kansu ya ce na ga waɗannan kan sun nuna a girbe su mutane ba ai ta yanka jama'a ai ta yanka mutane to an ruwaito akwai ran da ya je fursunan nasa yawo sai mutanen suka taso wai za su yi masa kuka ko zai ji tausayin su ka yafe mana ka yi haƙuri mun tuba suna kururuwa da ya zo ta inda suke sai ya faɗi wannan aya da Allah yake gaya wa ɗan wuta eksa ofi hawa la ta kallon na lillahi ku yi nesa ku yi nesa kada ƙara jin motsin wani ƙara jin shi amma Allah ya bai masa ya yi aiki na alheri ya yi aikin alheri shi ne wanda ya ɗige alƙur'ani da wasalce shi da kuri da kumsa da wayansu abubuwa na shakal dai a cikin alƙur'ani bishiyoyi a wurin yin ma duk wani hafizin ƙur'ani da ya ce ba za a yi ba wadin kana mahaddaci ya ce maka za a yi wa ƙur'ani ɗigo za a yi wa ƙur'ani wasali in ka ce ba ka yarda ba to yanka ka za saboda shi allah ya shi mutum ne Allah yana da mutane kuma abin nasa fa ba wai kai babba ne ko kai garami ya taɓa yi wa anas ibn malik ci mutuncin anas ibn malik sahabin manzon Allah ce kai ka zauna da sayyidina ali ka zauna da al-malik ka zauna ya dinga kirga ce wallahi sai fadda kai ba abin da zai sai anas malik ya ce masa wai hajjaju da ni kake yi yace kai din da kai nake sai ne an kashe kama zai faru sai tashi ya bar shi bai bar shi gwamna ne fa daga cikin gwamnonin abdulmalik abdulmalik ibn marwana shine shugaban kasan a lokacin shine khalifa sai ana kan malik sai aka rubuta masa takarda ya ce a aika wa abdulmalik yaron ya yi min walakanci ya ci mutunci na ya yi min abin da ban ji daɗi ba amma ba da shi zan yi kuka ba da kai nake kokawa kai kasa shi aka kawo abdulmalik ibn marwan shi kuma sahabi ya san waye an sai sai ya rubuta takardu guda biyu ya ce wa ɗan aikansa in ka je karka fara kaiwa hajjaju na su kaiwa anas a takardar ya rubuta wa anas kai hakuri darajar ka a wurin allah ta ce kuma mu mun shaida kai kana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana yadda da su kai wa annabi hidima ka fi ƙarfin walaƙanci amma ka yi haƙuri daga yanzu wannan yaron ba zai ƙara yi maka wata rasar kunya ba sai ya ki taguwanka ko kuyanganka yi maka biyayya sai karanta ya ce ce Allah ya ke masa sai na anas aka kai wa hajjaju nasa ta ƙarfi ya buɗe ya ji irin maganganun da ke ciki daga ciki har da tsinuwa da la'ana cewa kai rasar kunyar taka ta kai har waɗanda suka yi wa annabi hidima su ma ba su tsira daga rashin kunyanta ba to daga yau in na ƙara jin kayi wani abu wanda ya shafi wani daga cikin wanda ya taɓa ganin manzon Allah balle wanda ya yi hidima wa manzon Allah irin wannan kai masa wani abu wallahi ni da zan aiko maka da abin da ba za ka iya ba zan sa maka takobi ko mashin da ba za ka manta shi ba a rayuwa kuma ina tabbatar maka kowace magana tana da matabbatanta wato akwai lokacin da za ta ci Allah ya sa in sake jin ya kawo min karanka ko ya yi kuka da wani daga cikin halaye ya masa dai haɗa irin na shugaba da wanda dama a irin an ishe ne da laifukan kaɗin to daga nan dai aka ce hajjabin bai sake waiwayar anafin da wani mummunan abu wannan kalma ce wanda Allah yake gaya wa ‘yan wuta, wata lokacin hajjaji ne saboda shi ma ya taɓa yin amfani da ita a matsayin da ba nasa. Ai ba matsayinsa ba ne, ya yi wa ne shi a matsayinsa ba ne in ce wa ‘yan fursa na ‘yan sa'udiya wa lafiya wannan Allah ne ke gaya wa ‘yan wuta, ina wuka na fari.
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين yace ai da a duniya in ji Allah akwai bayina managarta wanda suka gaskata sakona suka gaskata annabawa na suka yi imani da ni suke aikin da na yi umarni da shi suke barin abin da na hana wayansu sashi daga cikinsu suna addu'a su waɗannan bayi nawa managarta cewa suke rabbana ubangijinmu inna na mu dai amanna mun yi imani faghfir lana Allah kai mana gafaran zunubanmu da kurakuranmu warhamna Allah kai mana rahama wa anta khairur rahimin kai ne kiyayyen mai yin rahama babu wanda ya kai ka rahama babu wanda ya kai ka tausayi ya Allah an yi bayina a duniya da suke yi min irin waɗannan kirari da wannan tuba da irin waɗannan ayyuka na alheri na yin abin da na sa su da barin abin da na hana su amma ku ba ku yi ba kuma su ba ku kyale su ba attakhadtumuhum sukhriyan واتخذتم واتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تدعون اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون الله يتي بكو بشي بكو كريكي سؤابا فان إزجلي باين كو بكو إيمان بكو ba ku nemi gafaran Allah ba, ba ku nemi rahaman Allah kamar yadda masu imani suke nema ba, a masu neman ma kuka rika musu izgili, suna zikiri kuna izgili da zikirin nasu. Mutum yana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wani ya zo ya ce wai yana kukan kwaɗi. Kaga ai izgili ne wannan. Kuka tsaya kuna izgili wa masu wannan neman gafaran Allah, masu zikirin Allah, masu neman rahaman Allah, hatta an saukun zikiri har kuɗin kuka manta ambatona taimakon kuma ku yi zikirin zikirin zikirin mai zikiri ya sa ku yin zikiri a'a ku zikirin mai zikirin yake sa ku kuma ku yi izgili wa mai zikiri har ku mance da zikirin hatta an saukun zikiri har zagi da izgilin da kuke musu ya mantar da ku zikirina wa kuntum minhum tadhakun kuka zamo in kun gansu suna zikirin kuna yi musu dariya ga mahaukata ga marasa aikin yi ga wanda ba su san zafin kansu ba ga wanda aka ruɗe su ga waɗanda ana gaya musu sunaye mabambanta saboda wai suna zikirin Allah yanzu har an kai lokacin da masu social media za su ɗauko rawan gidan biki waɗanda 'yan mata suna tsarewa sai a saka ana sa zikiri a cewa masu zikiri ne ko a sa ana cewa halara ta yi girgiza wai masu zikiri ne suke wannan rawan banjo duk dai saboda a mantar da mutane zikirin Allah to shine nan Allah yake faɗi waɗanda za su je layira su afka wa azaba in suka koka ga abin da Allah zai gaya musu innahu kana fariqun min ibadi a duniya an yi wasu jama'a cikin bayina ya ƙulu na rabbana amanna fakullana warhamna wa an ta khairun rahimi zikiri suke yi na Allah ambaton Allah suke yi neman gafara suke yi istighfari suke yi hailala suke yi da neman rahaman Allah suna yi wa Allah kirari ba mai rahama kaman kai fattakhaftumuhum sukhriyan hatta an saukum zikiri wa kuntum minhum tafakkur kuka dinga musu dariya kuna yi musu izgili kuna yi musu rasar kunya kuna yi musu kazafi kuna yi musu karerai har kuka mance zikirina kuka zama kullu in kun zauna sai dai ayi abin da za a yi dariya daga mutum yana zauna kujera yana gawa yana jijjiga jiki wai haka ake a wurin zikiri a yi masa ihu ana kabbara shi din nan ya kwaikwayi masu zikiri kaga ya manta zikiri zagin masu zikiri ya mantar da shi zikiri kuma a yi musu dariya ana dariya wa masu zikirin Allah wai ka ce la ilaha illallah amma a zo ana ma fasara ana ce wai ka ce la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah ba wani sarki ba wani sarki sai dai babu la ilaha illallah wai aka haka ake fada ba la ilaha illallah asan in ka ce la ilaha illallah wato la ilaha illallah kenan ba wani sarki sai Allah ba su masu izgilin zan ce a cewa ake la ilaha illallah wato ba wani abin bauta da gaskiya sai babu saboda lakan ai nafiya ne ko kalma ne mai korewa babu shine la to wai la ilaha illallah ake faɗa ba la ilaha illallah da masu zikiri suke yi kaga isgili ne wannan tsokana ne wannan kasafi ne wannan ya mantar da su zikirin Allah ya sa suna isgili wa masu zikirin Allah suna yi musu dariya shine Allah zai ce to yau zan gwada muku matsayin masu zikirin ne zan saka musu da izgilin da kuke musu ni da zai tuwo miliyau ma إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون ni da zai tuwo miliyau ma bi ma sabaru annahum humul faizu Allah ya ce yau dai zan saka musu da irin haƙurin da suka yi kuna musu izgili bai sa sun daina ba an saba in mutum ya yi abu aka yi masa ele akan abin ai gobe ba zai maimaita ba ba ma masu zikiri bai dame su ba da kira su da kowane suna za a ce musu ake mushrikai an dawo an ce musu kafirai an zo ana ce musu yan bid'a yanzu ana ce musu yan gargajiya kowane irin suna ku faɗa na da munkirai ma mahaukata suka ce musu amma da tafiya ta yi nisa sun gane su waye masu hankali yanzu a nan lungun gidan da shi yake a makera sunan lungun lungun yan la'ili wai saboda ana zikiri la ilaha illallah saboda haka sunan wurin lungun yan la'ili in ka je masallacin shehin sunan masallacin yan la'ila in ka je gidan shehin sunan gidan yan la'ila wai don menene ana gaya musu haka don su daina an daina yanzu yau gidan shehi da masallacin shehi da yake faɗa gidan shehu ɗahiru masallacin shehu an daina faɗin Allah ila dan an san wannan faɗin ba zai sa a daina ko ba haka bane kuma haka yanzu gidan yake ko ya ci gaba ya sa yanzu wuraren yin wazifa a garin da baka san iyakansu da in ka cire gidan shehu sai nan gidan Allah Allah ko ban muqaddas ko wurin ana yin zikiri ana wazifa shi ma me ake ce wurin yan Allah Allah a san wai dalili saboda kana zikirin juma'a wurin ana Allah Allah Allah Allah Allah Allah shikenan sai aka sa wurin suna idan yan Allah Allah to yau an daina Allah Allah a wurin gidan ya faɗi na ce kwanan nan ma wani je sake ginin masallacin ya kawata shi ya ce a yi ta Allah Allah ko ya ce babansa ma ya yi sallah a wurin sun zauna a unguwa mahaifinsa sun yi ibada a wurin saboda aka yi burin ya zo ya sake gina wurin aka gina aka kawata shi Allah ya saka masa da alheri to jama'a haka kullun na Allah baya kai na Allah baya kai kullun na Allah shi kullun ci gaba yake saboda ma kana lillahi kama wa tasala wa ma kana li ghairi llahi sahala wa tasala in abu na Allah ne zai dogo ba zai ta dorewa abinda ba na Allah ba ko zai yanke tun da shehi yake zikirin nan ana masa izgilin ya taba dainawa yanzu da bai daina ba masu izgilin wanda suka rage ma su ne suka gane suna kan daidai ko shi da ya rike Allah su shi suka ga yana kan daidai ai wanda ya rike Allah shi yake kan daidai saboda ka har gaba da gobe wa'yan nan ma yanzu ɗan tasha da suke social media da shauran wurare suna zagin zikirin Allah suna zagin masu zikiri Allah ya samu su ido ka gani wallahi ba abin da zai dore sai na Allah na Allah na gaskiyar nan shi zai tabbata duk wani tashanci haka zai kare ya lalace mai yin da kansa ya zo ya gane abin da ya yi ba mai riba ba amma sha'anin Allah Allah ya dinga tafiya kenan ya dinga ɗoruwa kenan har ya kai inda Allah yake so ya ma ko anna ila rabbikal munta aura ka dan mutum yana zagin zikiri kar ka damu kar ya sa ka daina ka bar shi shi yayi ta yi zai gane shayi ruwa ne da kansa zai gane ashe zagin zikirin nan da yayi da zagin masu zikirin nan da ya yi ya ɓata wa kansa lokaci ne ya manta zikirin Allah da yi ba abin da kuma shi ake nema hatta an saukan zikiri kun zauna kuna izgili wa masu zikiri har suka mantar da ku yi min zikirin maimakon sun yi zikiri su tuna muku ku ku zikiri ka san ko ba ka yi sai ka ga me yi ai zai sa kai tun da abin da yake nema kana nema yanzu ko kuɗi kake nema sai ka ga ba ka fita da safe ba ka sammako wani yana sammako kuma in an zo kaya tare kuke kawowa nasa yana karewa da wuri da Allah bai koya ma kai ma kai sammako ba su wani mai yiwa masu cinikin nan da safe ake kadara yanzu masu irin cinikin kayan gwari ai da safe ake kaso ko an kawo maka motar tumatir ko an kawo maka rokan attaruhu ko kayan miya sai baka fito da sassafe ba an kawo wani ya fito da sassafe ya sayar kai ka fito da rana naka yayi kwashe Allah bai koya ma gobe kai ma ka fito da wuri ba kaga ya koya maka saboda kaga abin da wani yayi riba kai ma bari kai to kamata yi ita ga mai zikiri yana yi kai ba ka yi yin zikirin sa ya tsada kai ya sa kai ma kai amma ba su ya gaba sai suka shiga zagin su zagin masu zikirin da suke yi Allah ya ce har sai ya mantar da su yin zikirin sai suka zama ba su da aikin yi sai zagin masu zikirin wa kuntum minhum tabaqun Allah ya ce to yau zan saka musu saboda hakurin jure zakin nan da kuka kai musu da izgilin nan da kuka kai musu suka hakura suka jure ba su daina ba yau sakamakon su za ku gani za su gani annahum su dinnan humul faizuna su ne masu samun babban rabo su za su rabauta cikin abin da ake nema a nan lahira duk wanda ya zikirin Allah da yawa to Allah yana gaya masa zai zauna tare da shi ana jalisu man zakarin ni ne abokin zaman mai yawan ambatona domin in ka ambaci Allah shaɗan nan cewa yake ya gudu ya barka haka sai ka samu kusanci da Allah to zama yawan zikirin Allah nan zai sa mutum ya zama na Allah maimakon bakinsa ya saba da alfasha ko bakinsa ya saba da wasu manzanu na banza waɗanda ba su da amfani shi kenan bakinsa ya saba da zikiri ana zaune ƙalau ka yana إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا زوني قالوا har wani ya ce mana wani da salati haka sai ai lafiyan kenan ani ba na yi zikirin Allah ba ba na jin daɗi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai sake yi sai da kace masa me yasa yayi ce maka ai lafiya lau sai ya sake yi a lokacin ya nuna maka dai ba dan kai yake yi ba sai ka faɗi duk abin da naka faɗa a kansa ba ma hukaci ba ka ce mai aljini na ce aljinin ya tsawo mutum da yake hauka to ci mai da shi aljinin ma gaba mai haukatar wanda shi ba ma ma hukaci ba wannan ba zai hana shi ne zikirin Allah kuma aka je lahira kai da ka tsaya kana ganin sa mahaukaci nan za ka gane kai kai hauka domin ya mantar da kai zikirin Allah maimakon ya tunatar da kai ka tsaya kana masa wasa kana masa izgili kana masa dariya ka shi yau zai samu babban rabo in ji Allah ni da zai tumu yau mai bima sabaru annahum humul fa'iz qala kum labis قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قال كم لبثتم في الارض عدد السنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال الآتين Allah ya ce to ku tambaye su malaiku su tambayi mutane kwana nawa kuka yi ko shekaru nawa kuka yi a duniya da kuka zo yanzu kuna ta rakin wannan azaba wai shekara nawa aka yi da ku ana son ku ji Allah ba ku ji ba yanzu kuna neman a maida ku koda kwana ɗaya kalu kafirai saboda rudewa da azabar Allah da ganin wahalin wahala da suke ciki sai su ce labisna a duniya dai mun zauna yauman rana ɗaya ko rabin rana yauman au da yauman mun zauna kwana da wuni ko kuma a'a mun wuni ne ma kawai a duniya ba mu kwana ba duk shekarun nan da aka yi ba duk shekarun nan na duniya in an je lahira bai kai kwana ɗaya ba domin abin da Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna wuni ɗaya a lahira ayyamun rabbi shine shekara dubu na nan duniya shi yasa a wannan lissafin suke cewa kwata-kwata duniya kwana bakwai aka bata kwana bakwai duniya za ta irin ayyamun rabu iya kwana bakwai din na iya kwanakin duniya har yanzu ba a gama wannan kwana bakwai din ba sun zuwan adamu har yau yanzu ana magana an yi shekarar dubu shida ne da dori ana cikin dai na bakwai din eh an yi kaf eh an yi gab da karewa an yi dama kai a yana tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an ba duniya kaman wuni guda daga hudowar rana zuwa faduwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafin in zo duniya ta ranar ta ta hudo har ta kai rana yayi ja rabin ranar ya shiga saura rabi yanzu a cikin wannan rabin mutum in ka san rizab a ya wuce rizab ma ko daga wannan magana zuwa yanzu sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu don haka ayyamul duniya din idan an je aka ga ayyamul akhirati na kwanakin kabari da aka yi da zaman da aka yi filin kiyama da inda in wuta suka shiga wuta ba ranar fita sai su ce ai duniya gaba ɗaya ma ko dai mun muni mun kwana ko kuma mun muni ne kawai ba mu kwana ba ma'ana rabin kwana ko kuma kwana ɗaya muka yi a duniya قالوا لبسنا يوما mun dai zauna a duniya yawman wuni daya au ba'da yawmin ko ma rabin wuni abinda bai kai wunin ba fasalil adina amma akwai mala'iku da suka yi ta lissafa ayyukan mu da aka zo hisabi mun ji suna ta lissafi kai kaza ta lokaci kaza rana su wannan a tambaye su ko za su gane yawan dade wanda muka yi asan azaba yayi azaba aiko azaba tayi azaba dan wuta bai ma gane a duniya kwana nawa yi Allah ya kiyaye ko kala illa bisu قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Allah ya ce lallai a duniya kan zama ɗan kaɗan kuka yi da kun san abin da kuke zaman duniya zama ɗan ƙanƙani ne in an kwatanta da zaman da za ka yi ma a kabari aka kwatanta da zaman filin alkiyama balle a je a kwatanta da zaman cikin gidan aljanna ko gidan wuta Allah ya samu na aljanna Allah ya kiyaye mu abin da ke gaba ya fi yawa na wannan kan gada ne ka san gada ko wai an daga zaɓe zamanin menene zamanin mulkin baya an daga zaɓe sati biyu ko sai suka ce wasu ƙwani mawaƙi ce sun zauna wata shida ma suna kira sati biyu kan ai gada ne ko wai wani abu wanda ba zai daɗe ba to haka zaman duniyar gaba ɗayansa wallahi wani lokaci ne wanda bai wuce na fisha ba yanzu za a yi misali wa ‘yan kwallo za su fi ganewa da kwallo a ce first time ko half time ko second time ne ko ake faɗa ko to gaba ɗaya zaman duniyar in ka ɗauke shi bai kai half time bai kai second ne bai kai first time ba a minti arba'in ne first time ɗin ba ko first half ko to first half eh shi ta safe na ce minti arba'in ne ai da biyar ne ma ko to arba'in da biyar wasa wato kulle shi ne minti casa'in to binti arba'in da biyar ɗin da zaman duniya ta ga dai ai ba za ka gaji da kallon ba balle a ce tun ɗinka ne yake yi club ɗinka ne kana nan kana son sa kana jira kana fatan ya ci wanda kake so a sa an sa na gaba na tsakiya na baya duk suna ci kuma an kawo wani abokin ka wanda yake dama da tun ɗinsa za a yi kana son ku ci za ka ga ka- an daɗe zaman wani zaman ta da za ka ga an daɗe to haka fa zaman duniya yake tasahab din ne yanzu kafin a je a dawo kana jiran ma ai sai a sakan hafza kurama sai ka wuce lahira ya kamata ka sake misalin da za a ke yi na ka gane zaman duniya ba komai bane shine suke cewa kamar tafiya ce gare ka mai nisan zango akalla za ka yi zango ɗari kafin ka isa an san zango ko wani tafiya ne wanda za a yi wudin guda sai an je a saukarin da za a kwana gobe a tashi misali irin wanda suka tafiya aikin hajji ko masu tafiya fatauci daga nan su tafi har gana zuwa nemo goro su kawo ba akwai su mada hanyi to a ce yana da zango guda ɗari yau sai ya fara yau tafiyan farko ya je zango ɗaya wannan kwanan da zai yi a zangon shi ne kamar mansa na duniya in ya kwatanta da tafiyar da yake gabansa ai bai wuce kwanaki ko anguwanni ko garuruwan da ya saba da su ba ko a tafiya a zangon farko kan to shi ne rayuwar duniya ɗan kaɗan ne in an kwatanta da zaman lahira mu shirya wa zaman lahira kamar ka ji kwana ɗaya ba a lahira kamar shekara dubu a duniya wannan gashi annabi ya ce ana girbe mu ne tsakanin sittin da saba'in yanzu mu ga mu ko sittin ɗin ba mu yi ba duk mun yi gurgura eh kuma an faɗa mana gishiri ne wannan waya nuna maka cewa ba ka daɗe ka kusa tafiya ka san ko girki ne mata suka kawo gishiri aka sa ko ka san ya kusa sauka eh inda ka je na kawo gishiri to sha Allah an kusa gama to duk wanda ya ganshi da furfuran nan gishiri aka faɗa mana da cewa girkin ya nuna ɗan abin da ya rage a sauke ka a kabarinka kaɗan ne kuma ko ka aske yana nan haka mu shirya gama mu shirya wa lahiya wallahi mu shirya wa lahiya Allah ya ba mu sa'an tafiya ala kam labistum fil ardi adad sini alu labisna yawman aw ba'da yawm was'al al adi a tambayi waɗanda suke lissafin ayyukan mu ala illa bistum sai suka ce ai ba ku zauna a duniya ba illa qalilan sai dan kaɗan zaman da kai a duniya an kwatanta da lahira kwanaki ne kaɗan lau annakum kuntum ta'lamuna da kun san abin da ke gaban ku da ba ku sake kun saba wa Allah a duniya kar kuma wani matashi ne ji ana cewa an faɗa mana gishiri ya ɗauka shirkan da saura a gidanku ka san mewa wani kanin kama ya rasu wani sa'anka a makarantar ku kaga ya rasu shi kai ma ka nuna eh kai ma matashin kai ma ka isa ka kawo mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah ya ba mu sa'an tafiya lafiya a lokacin sallah za mu tashi a fahimtar da zugo insha Allah Allah kai tambaya kana nan naga an sako wani mutum wani malami ba raya an yi azumi da shi yana roƙon Allah ya kai mu azumin baɗi Allah kai mu azumin baɗi yana ce a yi masa addu'a bai da lafiya Allah ya tashi lafiya da yi wata shida ba bayan azumin ya rasu yanzu azumin nan aka sako shi a wurin tafsirinsa ana nuna wa ana masa addu'a da haka kenan ashe jama'a da mu Allah yake yi mun yi yanzu tafsirin bara mun gama mun roƙi Allah mu dawo gashi mun dawo kana muna yi yanzu ba mamaki kafin faɗin Allah ya kira mu washen mu shirya ba da Allah ba mana gaggawa ba haka mu shirya abinda muka san muna yi wanda ba yi da kyau wa Allah ku tuba mu daina ku yi nesa da aikin mummunan aiki mu yi aiki mai kyau mu kuma yawaita ga neman gafara Allah ya mana gafara tunda tafiyar nan dai ba fashi lahira akwai wanda zai ce za a aiko ya zai ce ba zai je ba komai daren daɗewa ne za ka ko tafiyar da ba fashi kuwa ai zaman baya baya maganin Allah ya ba mu sa'a tafiya lahira Allah ya yafe kurakurarmu, Allah ya yafe zunubanmu, Allah ya mana kyakkyawan cikawa. Na'am.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Wannan dan Allah ya mutum ya sayi kayan abinci da ajiye sai ya tsaya da ya tsaya. Kan masu riba.
A ba cin riba bane cin haramun ne. Shi riba wani abu ne daban. Shi kuma haramun muni ne. Ribin ma haramun ne. amma shi wannan hokin ake ce masa ko suna ce masa sayan kayan da ake bukatarsa za a bukace shi za a yi amfani da shi kai ka saya ka ɓoye sai ya yi tsada ka sayar manzo Allah ya hana manzo Allah ya hana haka sai ya yi addu'a ma ma waɗanda suke saya su adana don in ya yi tsada su fito su sayar da sauƙi ya yi musu addu'an Allah ya musu albarka wa dukiyarsu sai na usmanu akan sayo abinci daga garuruwa masu nisa a kawo madina in ya zo sai ya tare ya saye su sai ya raba wa bayan Allah sadaka ko ya aika a je can ɗin a sayo masa in an kawo 'yan kasuwa su taso suna so su saya su ƙara riba sai ya ce ba zai sayar ba sai sun ba shi riban ninki goma misali ya je ya sayo kaya na miliyan ɗaya ya kawo wani ya zo ya ce ya ba shi riban dubu ɗari wani ya ce a ya ba shi riban ɗari wani ya ce ya ba shi riban dubu ɗari biyar da ce shi ba kayansa akwai wanda ya saya fiye da haka wanda ya saya ya saya ne zai ba shi riban miliyan tara a kai ta haka zai ninka masa ne sau goma akwai wanda zai iya su ce duk garin da mu ne yan kasuwa ba za mu iya ba ya ce to Allah ne ya saya man ja a bil hasanati falahu ashru amsal inda kuma za ku iya saya ba ku bari in sayar wanda ya fi ku saya ya fi ku farashi sai zo ya raba wa bayan Allah duka to annabi yana yaba masa irin wannan har da daga cikin abin da annabi ke gaya masa yana ce ma zarra usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da usman ya ba zai cutar da shi haka sai na usman ya samu wannan tambari a wurin manzon Allah saboda haka a sayo abinci a raba wa bayan Allah lokacin da suke da bukata ko da za a sayar musu da sauki musulunci ya yarda da wannan yana yaba wa masu yin haka amma a saya da arha a ɓoye a zo a sayar da tsada haramun ba ma magana ne ba wannan haramun ne tsantsan haramun ne Allahumma sai abinda idan ba a saye shi ba a lokacin ba yi amfani da shi ko an sarrafa shi ta yadda zai adanu ba zai lalace kamar irin su kayan miya su tumatir yanzu ba wasu suna saya su yayyanka su shanya ba ai kauɗansa a ajiye sai lokacin da ake bukata to su ma kar su ajiye da niyyar sai ya yi tsada a'a su ajiye da niyyar san da babu shi su kuma za su kawo su sai da shi don sun sa riba ba laifi ba ne amma su tsawwala su ma laifi wallahu a'lam a wannan irin riban nasi'a ake ce masa riba ne wannan na jinkiri za ka samu yanzu kayan suke kaiwa wurin masu albashi ko a tamfofi ne dubu goma goma in kana da kuɗi a hannunka yanzu ka saya dubu goma in baka da kuɗi sai an yi albashi dubu sha biyar za a iya baka guda uku yanzu dubu arba'in da biyar amma in sai bayan albashi ne ka biya naira dubu arba'in da biyar za ka biya in yanzu ne kuɗi a hannu dubu talatin dubu goma goma kana sayar masa kuma zai sake saya a wurinka dubu goma goma sai ya baka dubu talatin albashi in ya zo sai ya yanke dubu arba'in da biyar wannan haramun haramun ne wani lokaci da daɗewa cewa yana tafsiri a kaduna aka kawo masa fatawan gwamnatin jihar zamfara shekaran da ta fara yin shari'ar musulunci zamanin wani mutumin kirki bawan allah ahmad sani ya riman bakura allah ya saka masa da alheri ya sayi babura ya raba wa ma'aikata a lokacin ma a kan dubu ɗari ɗari amma za a rika cirewa a albashinsu dubu ɗari da hamsin hamsin shi wace a gaya masa jiharsa shari'ar musulunci take haka haramun ne haka yin haka riba ne da ya ji labari ko ya ce duk wanda aka ba su gwamnati ta ba su kyauta ya yafe musu wannan abin kirki ne mutum in ya ji wa'azi kada giyan mulki ya hana shi aiki da wa'azi in ka ji wa'azi an ce maka abu kaza Allah ya hana to da kai ake a lokacin ka bari ba maganin cewa ai ni ne gwamna his excellency ai ni ne shugaban kasa the executive ai ni ne dan majalisa ai ni a'a a wurin Allah kai ba kowa bane kuma ka ga ayoyin nan na Allah wallahi kafin kai ana biya su bayan kai ana biya su sun hukunta ka sun hukunta wanda ya fika mulki ma sun bi ta kansa sun wuce yau ina fir'auna duk wani mai mulki yanzu akwai mai mulkin fir'auna mutumin da ya ce shi ma Allah ne ana rabu kuma la'ala aka yace ba saboda tsaban dagawa yau ina yake Allah ya bi ta kansa da ayoyinsa to kuma ina wani wanda kai naka mulkin ma yana da iyaka yan shekaru ne ba sai ka mutu ba ma za ka gana yi babu shi fir'auna ba har sai da Allah ya halaka shi yana sani yana fir'auna fir'auna fa ba sunansa bane a sunan sarautarsa ne fir'auna fir'auna sunan wanda yake sarauta a misra shine fir'auna to fir'aunan annabi Musa kafin shi an yi fir'aunoni da yawa bayan sa an yi fir'aunoni da yawa kai yau sunan zamalik ma tim din kwallo na na Egypt sunan su fara'ina ko ba ka ake sunan su ko kowane cikin su fir'auna ne su a wurin su fir'aunan ba ba su ka bane sunan girma ne sunan sarauta ne wai kowanne a cikin su zai iya zama shugaban kasar Egypt shine ake ce musu fara'ina to a nan har ordinary president ma muna da shi to abin da dai ake nufi jama'a shi ne in an maka wa'azi ka ji a wa'azantu lallai a sayi kaya da arha a sayar da tsada ma'ana a ci riba na halal ba haramun bane shine ma kasuwa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba annabi ma ya kasuwanci sallallahu alaihi wasallam da dukiyar Khadija ya je da shi abun lokacin da ake bukatar sa na kowa ya kare nasa aka saya da daraja fiye da inda akwai a kasuwa an san kasuwa ta saba da kasuwa ta saba Allah ya kawo ka kan wani gaba ka samu alheri mai yawa amma ba da niyyar ka tawwala wa mutane ba kuma da irin wannan yadda ake yi wallahu a'lam ka kare tambayoyi to Allah ya mana gafara Allah ya ji kan mu ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman malaman mu Allah ya saka su wurin mu da alkhairi Allah ya sa wa azin nan da ake mana yi tasiri a cikin dukatan mu yi tasiri a cikin ayyukan mu mu zama mutanen kirki mu rika yin aiki da abin da Allah yake so ku bar abin da Allah baya so اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق على سيدنا الحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم